الرياء وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور أماك الله مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna jaddada godiyanmu ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala bisa ga alkhairansa da ni'imominsa da kuma ba mu dama na ci gaba da karatuka da muke yi a wannan masallaci mai albarka karatunmu yau a riyadu salihin za mu tashi daga babu tahrimi lufali fi saumi wa huwa an yasuma yawmaini aw akthara ولا يأكل ولا يشرب بينهما wannan babin yana nuna mana haramcin wato wannan babin yana nuna mana haramcin ci gaba da azumi mutum ya hada kwana biyu ko uku ba tare da shan ruwa ba ba tare da cin abinci ba da dare saboda kawai yana ganin yana da nishadi yana da karfin ya zai iya yin haka in ya yi azumi magariba ta yi lokacin bude baki ya yi sai ya ce a shi zai hakura ba zai bude bakinsa ba zai hada na yau da na gobe ta kama mai hada kwana uku ko a ce wani abu makamancin haka to wannan haramun ne annabi sallallahu alaihi wa sallama ya hana shi a da farko farkon al'amari lokacin da aka wajabta wa al'ummar musulmi yin azumi wasu sabai saboda nishadin hankali suna yi to abun ya zamanto da wahala kuma matsala to annabi sallallahu alaihi wa sallama sai ya hana shine a nan yake kawo mana hadisai da suke nuna hanin haka ne kuma wannan hani na haramci ne kamar yadda ya bawa ba masa haramun ne saboda kada mutum ya je ya sa kansa a cikin halaka kuma duk abin da zai kai ga mutum halaka shari'a ba ta so haramun wala tulqu bi aydikum ila tahluka kuma Allah ta yake shi wala taqtulu anfusakum wa an عن أبي هريرة وعائشة رضي الله عنهما حديث يحدو لو أن باي أن أبو دابي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا أبو هريرة دنا عائشة الله شكارا مخيد دكا أبو دابي سنا شيوا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال منذ صلى الله عليه وسلم يا هنا كم كذا هذا أزمن أشي قبل أزمن an gane ko mutum ya haɗa dublin azumi misali lokacin shahuwa ya yi kuma ce wai shi ba zai sha ba ba zai ci ba sai ya ci gaba da wannan shi ne abin da ake ce da shi wisal to annabi sallallahu alaihi wa sallam ya hana haka din muttafaqun alaihi bukhari da muslim malaman suka ce hikmar hani shine bin umarnin ubangiji subhanahu wa ta'ala Allah ta ke cewa wa kulu wa shrabu hatta yatabayyana lakum الخيط الأسود من الخيط حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل kaga mutum idan ya ci gaba da azumi kuma to wani irin umarni ya bi ya bi wani umarni daban ba na Allah ba saboda haka ladabi ga ubangiji subhanahu wa ta'ala da kuma umarnin sa dole mutum ya dakatar ya yanke a tsakani da ci da sha sana abin da nake sannan kuma hikma ta biyu ita ce kare wato ran ɗan adam da kuma ba shi nishaɗi a cikin ibada hadisi na gaba da wajen sayin abdullah ibn umar bin khattab Allah shi kara masa yadda da shi da mahaifinsa yana cewa naha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam an al-wisal shi ma kamar haka annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yani game da wisal sai sahabbai suka ce da shi innaka tuwasil ya manzon Allah kai kuma gashi kana hadawa ba sai shi annabi sallallahu alaihi wa sallam yana daga cikin na halayensa yana daga cikin ibadunsa yana hada azumi da azumi baya ci baya shi a lokacin magariba ya yi baya buɗe baki ya ci gaba kwana biyu uku hudu ba a gani yana ka wani abu a bakinsa shi kuma ya hana kar ku yi wannan kai ka yi azumi to rana tana faɗi ka buɗe baki ka sha ka ci ka sha amma shi manzo sallallahu alaihi wasallam kuma shi baya yi wannan yana daga cikin khususiyat nasa abinda Allah ya keɓanta shi da shi akwai abubuwa da Allah ta'ala ya keɓanta annabi sallallahu alaihi wasallam da shi mutum bare da sunna annabi yana yin nima bare da yi wannan nasa ne khalisan lahu ina ji kun gane abin da nake nufi to shi na kace da shi innaka tuwasilu sai ce inni lastu mislakum ya fito musu ga sai ni ba irin ku ba yi inni ut'amu wa utqa ni ana ciyar da ni ana shayar da ni ubangiji na subhanahu wa ta'ala wannan riwaya ta bukhari da muslim kuma lafazin na bukhari a wani lafazin na imam muslim annabi sallallahu alaihi wasallam ce inni lastu ka hayatikum innama abitu yut'imuni wa yasqini rabbi ni ba irin ku ba kar ku gani haka bani adama ina cikin ku sai ku ce wai ɗari bisa ɗari irin ku akwai yadda Allah ta'ala ya rakkaba ni ba irin naku ba akwai wasu abubuwa da Allah subhanahu wata'ala ya zuba mu ya bani su to ba irin naku ba saboda haka ni in kun ga ban ci ban sha ba to akwai alaka tsakanin da ubangiji subhanahu wata'ala yut'imuni rabbi wa yasqini to kar ku ce ku yi wannan nawa yake daban da naku ina ji kun gana abin da nake nufi wa hada lafzul bukhari wannan lafzi na bukhari wata riwaya wani hadisi ma wani sahabi kafin annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana wannan shi yayi ya haɗa azumi bai ci bai sha ba ya yi bai kwana biyu da aka zo yini na wannan mai shi zai zai haɗa na uku duk da ya gaji da ya jinya shi zai na uku to da ya yi da na uku a tsakiyar rana ya faɗi a tumin ya kasa gaba shi da ya gaji ana cewa ka sha ka zai ce ya karasa aka ji ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai a kawo shi an kawo shi annabi bude ba ke zuba masa ruwa kuma ka ba sa abinci ce wannan abu ba za ka iya ba ya manzon Allah kai kana yi naga kana kana yi shine nayi yace to ka isa kai duk abin da ni zai yi ai ba kai isa ba amma abidu yut'imuni rabbi wa yasqini ni ubangiji na subhanahu wa ta'ala yana ciyar da ni yana shayar da ni ba lalle ku ga wannan shi da wannan sha bane wannan wani abu mu'amala ce tsakanin annabi da ubangijinsa subhanahu wa ta'ala an gana abin da nake nufi babu tahrimin julusi ala al-qabr wannan babi yana mana bayani a game da yadda shari'a ta addinin musulunci ta haramta wato zama akan kabari mun karanta eh wannan babi a baya wancan annahyu an salati ila al-qubur hani game da yin sallah akan kabari ya taka kabari ya tsaya kansa ya yi sallah haramun ne to wannan kuma bayani akan cewa tsayawa akan kabari ya tsaya a kan kabari ko ya zanna a kan kabari ko ya jingina a kan kabari duk wannan shari'a ta addinin musulunci ta hana kuma hani ne na haramci musulmi din nan wanda yake a cikin kabari din nan ko da mai sabo ne ko da wanda ya an sansa da laifuka ne da ce tun da gashi ya mutu bari taka kabarinsa saboda ba ba ba a ganin girmansa a'a ba za a taka ba shari'a ta ga girmansa saboda haka wannan ina jan gane abin da nake nufi to wannan abin da ake nufi da shi shine zama a kansa zama a kansa wannan haramun ne to in zama a kansa zama haramun ne to ashe fitsari a kansa ko in bayan haya a kansa min babi aula sai sai yana daga cikin tsinan nuna da sallallahu alaihi wasallam ya tsine mu shine wanda za su tsaya kan kabari su yi fitsari ko su yi ban haya a kai tunda kawai mutum ya taka ya tsaya ka ce kar ka yi haramun ashe wacce din min babi aula ina ji kun gane abin da nake nufi kuma wanda duk ana magana cewa tsayawa a kansa ne ba wai ka tsaya ka fuskance shi ba wannan baya bai shiga ciki ba ka tsaya ka fuskance shi ko ka zanna kai masa addu'a duk wannan shari'a ba sai wannan ta san ba ta hana shi ba عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم shine ko aha shine la an yajlisa ahadukum ala jamratin fatuhriqa thiyabahu fatakhlusa ila jildihi khayrun lahu min an yajlisa ala qabrin rawahu muslim nabi sallallahu alaihi wasallam saboda ya munana mana wannan abu bashi da kyau yake cewa da a ce ɗayan ku zai zanna akan garwashin wuta garwashin nan ya kone shi ya kone masa kayansa har ya je jikinsa ya kone masa jikinsa yace yana da zafi haka ne yace da ɗayan ku yayi haka in ma ya fi masa sauki akan da ya zanna kan kabari wannan mutum yanzu ce ga kabari ya taka shi ya zanna kan sa ko ya gina kansa ko da ya samu wani garoshin wuta ya zanna kan sa ya kone masa rigarsa ya ci gaba ya kone masa jikinsa ya fi masa sauki akan yayi wancan kaga lalle ba abu ne mai sauki ba a can gane abin da nake nufi to malamai suka ce wannan duk akan kabari wanda yake sabo sabo wanda mai shi bai daɗe ba amma in kabarin da mai shi ana ganin ya riga ya rufe kasa za ta iya cinye wannan nasa to wannan babu laifi taka shi ko zama a kansa duk wannan haramci akan menene akan kabarin da yake sabo sabo wanda ana ganin cewa yanzu kasan ba za ta gama cinye mamacin ba amma in ya kai lokacin da ana ganin cewa yanzu ba za a samu gawan ba to dan mutum ya taka ya wuce ko ya zanna kan tabbayi laifi ba yanzu normal wato kiyayewa na wannan daraja tunda ta ta riga kiyaye ga wuce ina ji wannan kuma duk ijma'in malamai na addinin musulunci gabaki daya haramci idan yana sabo sabo ne amma idan ya dade wannan haramcin babu to shine suka ce yaushe ne za a gane cewa ya dade shine idan aka ana ganin cewa abun ya kai wata shida zuwa sama da sun mutu a cikin kabarinsa galibi baya wuce wata shida wata shida nan komai na mutum ya riga ya bace a cikin kasa an gane abin da nake nufi to daga wannan lokaci kuma a ce mutum an taka ko an tsaya kansa wannan babu matsala wannan hurma ta riga ta wuce amma a ce mutum kafin ya kai wannan lokaci shine haramun a taka haramun a yi wannan a wannan insha Allah akwai ce da kyau to duk da cewa wasu da dama daga cikin malaman addinin musulunci sun yi bayanin cewa shi wato girmama musulmi tana nan hayyan au mayyitan sawau yana raye ko yana mace to saboda haka suna ganin cewa ko da ana ganin yanzu ya riga ya rube yanzu kasan ta ta riga ta cinye to saboda girmamar dan adam ta kashi ko zama a kansa ina ba shi da kyau sai ya shiga mubadin kara tanzihiyya amma batun haramci in ya riga ya tafi da nake so mu gane bambanci tsakanin haramun da makohi haramun shi ne idan yana sabo sabo amma idan ana gani ya riga ya daɗe to wannan ba zai shiga cikin haramci ba sai shiga cikin karaha tanzihiyya a ra'ayin wasu daga cikin malaman addinin musulunci wato insha Allah tayyib babu nahi an tajfirfil qabri wal bina'i alayhi wannan kuma babi yana mana bayani game da yadda shari'a ta addinin musulunci ta yi hani kuma wannan hani na karaha ce tanzihiyya ba hani na haramci ba karaha ne makruhi cewa a yi wa kabari wato gini tajfir ne gini a yi masa gini da block da siminti ko a rufe shi ko a zagaye shi da blok da siminti ya zama a cikin wannan a cikin shari'a ta addinin musulunci makruhi ne ba a so mutum yayi wannan amma ba a hana ba a yi masa alama saboda ƴan uwansa masoyansa su gane shi idan suka shiga su yi masa addu'a amma a kewaye shi a yi masa gini na blok din a dukkanin maganganun malamai na addinin musulunci makruhi ne ba a so wannan ina ji an gane abin da nake nufi tun bayan kana bin kana karatu a cikin mazhaba na imamu na malik a ra'ayi na imamu na malik shi karan kansa kusan ya haramta shi amma sauran a'imma suna ganin makruhi ne a yi wa kabari gini ko a zagaya shi da wani abun gini sai dai ya zama to makabarta dinnan ta kuce ta mutane ne mallakan su halalin su ne wanda family ne ana ka a ciki ina ji kun gane abin da nake nufi to in makabarta ta zama mallakar ku ce to wannan babu laifi a zagaya a yi wannan saboda kuna da haƙƙin ƙasa ƙasar taku amma in makabarta ta zama na amma wanda kowa ana kawo ta a ciki to ware wa mutum kabari da zagaya masa ce zai shiga cikin karama kuma zai shiga cikin haƙƙoƙi na al'umma idan aka ci gaba da kowa in an shiga ta sai an yi masa kowa in su kama za ta shiga to wanda za su daga baya ina za a aje su kuma shari'a abu da ta kayyada shi ne wato daga zarar mutum ya kai watanni shida zuwa sama to babu laifi da aka tona kabari ayi abin ya cikin sa ba a so kafin watanni watanni shida cikin a taba kabari saboda a lokacin mutum yana cikin gwamnarsa kasa ba ta gama wannan naka ba amma daga zarar ya wuce wata shida to magana ya riga ya kare an gane abin da nake nufi ware wa mutum makabarta ta zama kabar kabar halal malak nasa ne a cikin wannan a cikin ya zama mana a cikin kasa ɗin wani abu ne kamar al'ada ne muna yin sa kasan ita kuma al'ada daban yanayin abun addini da ya tsara daban kusa dole in kana karatu a cikin karatu duka wasu abubuwa in karatu ta zo ta kai su kansu kuma min babin amana mutum dole sai ya sauke wannan nauyin daukan abun al'ada daban da kuma yin abu na addini yadda aka rubuta shi yadda malaman suka tsara shi shi kuma dole ne yadda yake haka kuma za a bayyana shi kar mu ga cewa ana yin sa a cikin makabarta a nan duka waje gari ne na musulmai kamar wani abu ne na addini al'ada ne muka ɗauke ta ana yawan yin ta haka din nan amma muka zo ta addini abu da addini ya koya mana shine abu kaza kaza kabari ai masa alama saboda mutanen su sun duk lokacin aka shiga shi wannan kabarin wani ai masa addu'a a ciki amma gina shi da ware masa wuri na musamman da har zai hana cewa har tsawon wani lokaci duk wajen nan ba za a taba ba saboda an riga an kebanta wannan shi abin da ba a fashi a cikin idan ya zama makabarta ce ta amma mu bambanta tsakanin makabarta ta amma da kuma makabarta ta amma hasa ita ce ta fita gida ko kuma ta family ko ta na kakanni wanda aka yi ta ce wannan na family mu ne a cikin kasu a ciki to wannan yadda aka so za a yi mata amma ita zama ce na na haƙƙin talakawa na haƙƙin kowa da kowa kuma sai a bi tsarin da addinin musulunci ya tsara ina ji kun gane abin da nake nufi to shine abin da babin da yake koya mana an jabir ibn abdullahi radiyallahu anhu qala naha rasulullah sallallahu alaihi wa sallama an yujassasa al-qabr manzo sallallahu alaihi wa sallama yayi hani cewa kada ayi wa kabar wato amma kabari wato fakki fakki ne gina shi da yi masa siminti ko yi masa blok shi ne abin da ake nufi da success ɗin wa an yuqada alayhi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ka cewa kar a zonna kan kabari kamar da muka bayyana wa an yubna alayhi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana kada a yi wa kabari gini gini duk wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana kuma na faɗa kama a hani ne na karaha ta zihiyya ba wai haramun ba idan ka ga aka yi shi kanka ci an yi wani abu na haramun ga irin zunubin da aka yi a karaha sai rashin yinsa ya fi kyau amma idan aka yi kuma alkaraha la tunafi jawad abun da malamai suke faɗa karaha ba ta hani cewa in aka yi sa ba shi da kyau a kawai da abun da aka yi din da ba a yi sa ba ya fi alkhairi ina ji kun fahimce da kyau jama'a sai hadisi muttafaqun alayhi a imam muslim ya ruwaito shi babu taghliz tahrim ibaq al-abd min sayyidihi wannan ko babu yana koya mana yadda shari'a ta addini musulunci ta gallaba wato ta tsananta cewa ta tsananta haramcin bawa ya gudu daga mai gidansa bawa ya gudu daga mai gidansa ko almajiri ya gudu daga malaminsa ko da ya gudu daga uban daga gidansa daga wajen babansa duk wannan yana shiga a ciki an gallaza haramcin haka dinnan an ambaci bawa daga mai mai gidansa da saboda shine galibi kuma abin da yake yi kansa bawa yana yana gudu saboda wani Allah ana ganin cewa ana tirkasa shi ana saka aiki da tafi karfin da yana iya guduwa to shi ma in ya zama to guduwansa akwai matsala guduwansa haramun ne har shari'a ta karfafa haka to ashe min babi aula almajiri ya gudu daga wajen malaminsa ko kuma ɗaya ya gudu daga wajen mahaifinsa da yake nan abdul adam ne kuna gane abin da nake nufi akwai masu saurin kai wanda in an masa musu ce wai za su barbar da gida to duk in abin da suka yi ba abin da suka kina na sun sun saba gashi sun fata wa iyaye rai sannan kuma sun fita a cikin abin da ba daidai ba Allah idan mutum ya Allah ya kaddara mutuwarsa a cikin wannan shine wannan su'ul khatima Allah ya rufe mana asiri ka an fata wa iyaye rai an fata wa malamai rai an gudu kuma gashi ba tsira mutuwa ta kama mutum a hanya akwai masifa an gane abin da nake nufi da ta Allah ta'ala yana so ya ladabtar da annabi Yunus alaihi salam lokacin da aka tura shi wa al'ummarsa da suka bata masa rai kawai ya bata rai kuma ya bar musu gida ba tare da izini da wajen Allah ta'ala na ce za ka gudu to ka gudu in abaka ila al-fulki al-mashhur fa sahama fa kana min al-mudhadhin Allah sai ya jarrabe shi ya fada a hannun mutane aka zo aka yi ƙuri'a kan sa kuma da aka kire shi aka jefa shi cikin ruwa har wato kini ya zo ya haɗe shi duk wannan abun da ya jawo masa shine guduwa iza abaka fita daga wannan bacin rai saboda ba a amsa masa ba shi bari ya bar su daidai wanda ne wata al'umma daban Allah ya tabulla kai ba daidai ba annabin Allah ne fa kuma kaga ka ladabta shi wallahi ce almajiri ya gudu daga makaranta daga wajen malamin sa wai shi saboda ana koya masa karatu ko kuma a ce da ya gudu daga wajen babansa ai wannan Allah ya kama shi ya shiga uku an fahimce da kyau jama'a عن جرير بن عن جرير رضي الله عنه جرير بن عبد الله البجلي الله شكرا متى يبدأ منظور صلى الله عليه وسلم يشير أيما عبد أبقى فقد برئت منه الذمة رواه مسلم أيما عبد أبقى كون باوى لدي غدو أن أبقى شيء غدو لدي إذن من كده wanda ya gudu ba tare da izinin malaminsa ba ba tare da izinin babansa ba mahaifinsa to ba tare da izin ma bawa ba tare da izin mai gidansa ba gudu wannan da ya ci mai sunan da abaka din al-ibaq ayu ma abdin abaka kowane bawa da ya gudu ya saba wa ma mai gidansa to ya bar masa gida faqad bari min zimma to zimma ta musulunci wato kariya ta addinin musulunci da da ta ba ta ce a matsayin sa na musulmai cikakke wannan kariyar babu ita shine azimma din da abin da da ana ganin sa da shi da mutuncinsa da darantarsa kamilin mutum kamilin musulmi to wannan yanzu ya riga ya zama babu ita wa anhu an an nabi sallallahu alaihi wasallam qal idza abaqa al-abd lam tuqbal lahu salatu to idan bawa ya gudu daga gidansu daga wajen mai gidansa to bara a karbe masa sallah ba ko yayi sallah sallah sa cikin kawai a dashe ne a bankin hasara ana yi kawai yana cikin hasara ba wani lada da yake ciki to aka almajiri haka duk wani yaro daga gida an gaya abin da nake nufi duk suna shiga ciki da bai fiye su wa fi riwaya bi ahad riwaya faqad kafara to kaga ba wai lafi mun faqad kafara ma ya kafirta to sai da kafirci anan shine ya bujire wa ni'imar da Allah ta'ala yayi masa Allah ya yi masa ni'ima gashi shi bawa yana karkashin kulawar mai gidansa Allah ya tsirce shi Allah ya ba shi haƙoƙi to amma duk wannan ya riga ya butulce wannan ya gudu to saboda ka ya shiga cikin matsala an gane da kyau babu tahrimi shafa'ati fil hudud wannan kuma babu yana mana bayani a game da yadda shari'a ta addinin musulunci ta haramta haramun ne cewa mutum ya shiga gaba ga wanda ya yi laifi za a hukunta shi an san cewa gashi yana da laifi ya kai za a hukunta shi sai wani ya shiga masa gaba ya ce ya taimaka masa da Allah ya hakuri da Allah ya ce masa ai wannan dan gida ne ai wannan namu ne a wannan kar ai masa kar wannan haramu ne ya saba wa Allah da manzon sa mutum idan har yayi laifi da za a hukunta su dole ne a hukunta shi amma a ce gashi yana da laifi kuma sai a zo a tsirke shi a kare shi a ce wai wannan dan wane ne wannan jikan wane ne wannan dan gida ne wannan namu ne kar ai masa kar ai masa wannan haramun ne kuma wannan yana jawo al'umma fasadi a cikin kasa makaga irin aire-iren abubuwa da suke faruwa ne a zamanin mu ne yanzu musamman ma a nan kasar mu Najeriya in ka gani an hukunta mutum a nan kasa to bai mutum ne karami amma bai kai irin wani mutum ba an kai wani mutum to ba a hukunta shi kaga shi yasa inda kasa ta faɗo a cikin wasu matsaloli da ce duk masu laifukan nan za a hukunta su irin yadda shari'a ta zana kai kamar ma shari'a irin yadda ma constitution din ne ya tsara in ka yi laifi ai maka kaza ko da wannan kawai za a kan baka shi da kaza za ta ci gaba da za a dan samu hulule za a samu sauki sosai kawai ma a bar ma na shari'a a bi ma na constitution da bature ya aje shi ma wannan kan a zo a yi masa rufa rufa duk wanda ya yi laifi a kama shi da wannan laifi yadda constitution ya tsara a yi masa wannan hukunci wallahi za a zauna lafiya kuma kasa za ta bunƙasa kuma za a samu albarka ba abin da yake ɗiba albarkar ƙasa kamar zalunci kana ga ga zalimi ga azzalimi ga macuci ga mayaudari ga mai cin haƙoƙin mutane ga mai kashe mutane ga mai cin zarafin mutane kuma yana yawo a doron ƙasa ba a yi masa komai to na ga ba za ta ci gaba ba ina jan gana abin da nake nufi to shine shari'a ta addini musulunci ta haramta wannan idan mutum ya yi laifi ko ma wane ne ko ma dan wane ne kamar yadda za mu zo karanta a gaba sai an tsaida masa hukunci قال الله تعالى الله تعالى يكي والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين azaniyatu anama suka ce wannan asalin sa mudafun ilayhi ne wanda aka shafi mudaf wa qima mudaf ilayhi maqamahu taqdirin zake shine mimma yutla alaikum hukmu zaniyati wazani daga cikin abun da za a karanta muku a cikin qur'ani a bayyana muku shine hukunce hukunce na mazinaci da kuma mazinaciya to amma sai aka shafe hukumul zaniyati wazani sai wanda kuma shine hukum shine mubtada kuma shine mudaf az-zaniyatu mudaf ilayhi sai aka shafe mubtada aka bar wannan shine mudaf ilayhi maqamahu wannan kuma yana nan a cikin larabci ana iya yin wannan to abin da ake nufi shine yana daga cikin hukunce hukunce da shari'a ta ta aza muku wanda yanzu za a karanta muku ku saurara shi shine hukuncin mazinaci mazinaciya mace da kuma mazinaci namiji kaga ana an kaddama menene azaniyatu wazani mace mazinaciya da kuma namiji mazinaci ba shi azani wazaniyatu ba amma a can sata wajen sata kace wasariqu wasariqatu barawo namiji da kuma barauniya mace a ta aka fara da namiji saboda sata aikin maza ne a gane abin da nake nufi galibi masu yin sata masu wannan maza ne to shi yasa aka fara da su a fara kan a nan kuma galibin waɗanda suke sha wato yaudara da kuma rangwada da saka mutum a cikin abubuwa na sha'awa har mutum ya kai ga stage na zina galibi yana fita daga wani bangaren mata to shi yasa aka kawo musu wannan bayani kaga hikmar ta'bir na lugha da kuma balaghatul qur'ani kenan ko aka ada shi inda matsayin sa yake azaniyatu wazani mazinaciya mace da kuma mazinaci namiji idan ya tabbata akan su aka kama su da sharruda da shari'a ta kafa shi ba wai kawai zance kawai kawai ko kuma sharri ne aka musu ba a ya tabbata an kalle su an same su da laifin suka yi haka to abinda za a yi musu shine fajlidu kulla wahidin min umami a tajalla ku yi musu bulala lafiyayyun bulala kowane ɗaya daga cikin su ku yi masa bulala ɗari masu kyau wanda za a yi musu wannan bulala ɗari su ne wanda ba su yi aure ba namiji ko na mace da bai taɓa yin aure ba su shi ne bulala ɗari masu kyau za a yi masa amma wanda ya taɓa yin aure ko kuma wanda ta taɓa yin aure kai ko da kawai an yi fatiha aka ɗaura wa ne aure ana kokarin za a kawo amarya zuwa an yi da dare sai an fasa auren to yanzu ya tashi daga goro ya riga zama bazan wari an gana abin da da ke rufe to tun da zama bazan wari ya shiga ciki to idan ya yi laifin zina to ba yanzu ba bulala za a yi masa ba wannan wanda ya taɓa yin aure ko ya yi aure namiji ko na mace shi rajamu ne za a yi masa wasu malamai suka ce za a haɗa masa da bulala ɗari in kammala bulala ɗari sai a bi masa da rajamu wasu suka ce me amfanin bulala ɗari tun da rajamu za a yi masa har lahira a bar bulala ɗari kawai a yi masa wannan amma hadisin da ya nuna shi na yi masa bulala ɗari sai a haɗa masa da rajimu an gane da kyau wanda bai aure ba kuma kuma bulala ɗari masu kyau namiji ne ko na mace Allah ta da yake idan za ku yi musu bulala din nan ba ba wai bulala masu sauki sauki ba wala ta'akum bi ma rafatun bi dinillahi kar ma wai wani tausayi ya dauke ku a cikin dattar musu da hukuncin Allah ai bari wannan ai dan gida ne ai wannan wane ne kai wannan in nace zai masa duk bulala dari a ba yawa bari a rage masa ko 50 ayi masa kar ku yi wannan a cika masa dari cikin ko 99 ba a so dari cikin kuma ayi masa bulala masu kyau yadda zai shiga cikin sa ya ji cewa an tsaida masa hukuncin Allah kuna fahimta da kyau jama'a kuma wala ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillahi yana daukan ma'anar cewa saboda zartar da hukuncin ubangiji subhanahu wataala kada wai tausayi ya kama ku kai musu rufa rufa ai wai nan namu ne wai nan yan gida ne wai nan asibiti ne wannan an yi musu wannan bulala wallahi sunan su ya baci ba gidan su ba gidan su masu daraja ne wai nan wai nan wai nan sai a rufa a yafe musu kar ku yi wannan ku yi wa Allah abin da hukuncin da Allah ya zartar muku wala ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir idan har kun kasance ko ne mu'minai kun yi imani da Allah da ranar tashin kiyama to ga hukuncin Allah ga abin da za ku yi masa kuma in kun jaji zartar da hukunci kada ku wai ku koye su a gida ku zo ku zo ki ai an yi musu bulala jiya ai da zo an yi musu bulala ku koye su ku zo ku faɗa a wannan ma zai kawo tuwa tuwa ciki kawai a yi musu a bainal jama'a wal yashad azabahuma ta'ifatun min al mu'minin eh a samu wajen da dama an saba haduwa an saba taruwa a ciki misali in anan mai duguri da kaga ga filin sai kuwa ana fada kowa san shi to sai wannan hukuma ta sanar ko alkalai su sanar ko kuma mota ta bi gida ga ta bi anguwa anguwa titi titi kasuwa kasuwa rana kaza rana kaza a taru saboda za a yi wa hukunci na wanda suka yi zina na wanda suka yi kaza to ta'ifa min almu'minin jama'a sai su taru su ji kuwa an kawo wane da wane ga dai kuma musu wannan bulala yake yake a wace to idan ana wannan fi sabilillah a wasu barna ba za su tabara a yi su ba duniya al'ummar da ta san in ta yi wannan in kama ta haka za a yi zina a ɗauke zinan gaba ya ɗaya da safa haka ma da wanda yake shan shaye-shaye yana shan giya shi ma bulala tamanin za a yi masa wanda kuma ya san in za a yi masa wannan kuma za a yi a bainar jama'a shi ma zai yi wannan ta ba zai iya yi ta ba duk wanda ya san in ya yi laifi za a yi masa hukunci to ba zai yi wannan laifi ba to ran da kuma al'umma ba ta yi laifin fukan ba ta koma ga ubangiji subhanahu wataala la fatahna alaihim barakatun minas sama'i wal ardh haka Allah ta rike walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin min as-sama'i wal ardh amma da an kasance ana wasa da hukunce hukunce na Allah abinda Allah ta rike ayi ba ayi wa tsarin da Allah ta rike a tsara ba a tsara shi ana masa ruwa rufa an zama an daina an bari gabaki daya kuma ana neman rahmar Allah ai wannan yana da wahala ita za ka ga ubangiji subhanahu wataala rahmar ta ta fi koma duk da haka ka ga ra'amar Allah tare yadda Allah yana mana shiru Allah yadda yana yafe mana yadda yana rongoma mana gashi Allah yana kama mu da dai kuka ta wannan ya shi kowa laifi ba ina jan gana abin da nake nufi to shine wa an Aisha radiyallahu anha na Aisha Allah ta kara mata yadda take manzo sallallahu alaihi wa sallama a tana ba da labari cewa anna quraish ahaqqahum sha'nul makhzum al-mar'ati al-makhzumiyya allati sarqat Qurayshawa al'amarin wannan mace wanda tana daga cikin kabilar Banu Makhzum wanda ta yi sata wata mace ce tana da daraja a cikin kabila mai daraja a cikin garin Makka Uzaima tana daga intisabi da Qurayshawa kuma tana da babban hilif tana da daraja wannan mata daga cikin wannan kabila ta yi sata a shekarar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bude makka to duk dalilai sun tabbata akan ta kai wannan fatar babu ma wani kwana ko wani abu ya tabbata akan ta shari'ar annabi sallallahu alaihi wasallama ta yanke mata hukunci da shari'a ta zakkar da cewa a yanke mata hannu to yanzu an yi an sanar da yanke hukunci aka ce a tsare ta lokaci kaza bayan sallar juma'a a kawo ta ai mata hukuncin da Allah ta da yi duk garin makka ta tashi kowa abun ya dame shi manya-manyan suka ce wance fa wance abba wance an santa ko wance ake babban tajira ce tana da yar kasuwa ce kuma an santa tana da kima gidansu yana da kima gidansu yana da daraja yanzu wannan in annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo yake mata hannu kai ai asirin ya tozarto kuma nan gaba ba ta da daraja gidansu ba su da daraja kabilarsu ba ta da daraja wannan jin kunya har yaushe abinda suka ɗauka kenan to sai suka ce man yukallimu fiha rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan wane ne zai je shiga wajen annabi sallallahu alaihi wasallam masa magana wane ne da Allah yake da iko yake da karfi da zai iya wani sallallahu alaihi wasallam annabin Allah da Allah ya hakuri mana a rangon mana wacce fa daban take da sauran mata tana da kima tana da daraja ya annabi Allah wannan ya mata ya sassauta mata a yi mata wani hukunci wane ne zai wa annabi sallallahu alaihi wasallam wannan magana ba su ba su tsaya ba wai su je kawai garaje haka su tsaya gaban annabi sallallahu alaihi wasallam magana a'a abun ya ba su tsoro sun sa annabi sallallahu alaihi wasallam akan sha'anin Allah baya wasa sha'anin Allah wai a zo a yi masa wani magana kuma ya saurari mutum annabi sallallahu alaihi wasallam ba mai haka ba shi yasa duk manyan su tsaya gefe suna kuskus ana magana man yukallimu fiha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wane ne yake da gata da zai wa annabi sallallahu alaihi wasallam magana akan ta fa qalu wa man yashtari alaihi kace wane ne ya isa yake da jarunta yake da gata da har zai tsaye wa annabi sallallahu alaihi wasallam magana illa usama ibn zaid sai kawai wata kila akwai usama ne kawai usama ibn zaid dama ana masa kirari da cewa matoyi dan matoyi masoyin annabi sallallahu alaihi wasallam shi baban sa ma masoyin annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yana daukan sa a wuyansa yana sallah da shi sai zai kuce a jiki kamar yadda yana wa al-hasan da al-husaini yana shiga wa annabi sallallahu alaihi wasallam kowane lokaci ba ma iske annabi sallallahu alaihi wasallam baya bambanta shi da kowa a cikin yan gida yana cin abinci ma yana aje shi a gaban sa a nan annabi ya ci sai ya ba ta ya ci to da haka usama ya girma da wannan gata a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam to yau wani abu ya kai ga ana neman wanda zai yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam magana akan sha'anin wannan mace suka ce watakila masoyinsa usama zai yi حب رسول الله صلى الله عليه وسلم an gane da kyau to gashe usama an yi masa magana ya amsa ya ji zai wa annabi sallallahu alaihi wasallam magana yayi wa annabi sallallahu alaihi wasallam fa kallamahu usama usama sai wa annabi sallallahu alaihi wasallam magana sai annabi Allah mutane da sun aike ni wajen ka game da sha'anin wannan mace ya annabi Allah wannan mace matan fa tana da daraja tana da cikin kabila masu kima masu sai annabi Allah wannan in kai mata fa sunan ka zai baki sunan gidansu zai baki darajar da zai wannan duk duk dai maganganu na irin a sassauta maka annabi sallallahu alaihi wasallam ya fata rai akan sai a tashfa'u fi haddin min hududillahi ta'ala Usama yanzu har ka kai matsayin da za ka tsaya a gabana ka nemi wai a ceci mutum cikin wani haddin da Allah ta'ala ya sa hukuncin da Allah ta'ala yake a yi kai ka sa baki ka ki bara a yi ba ka isa kai wannan ya Usama an gane abin da nake nufi wata riwaya ta imam muslim usama sai ya soke kai sai yayi nadaman ma shi a lokacin ma ya shiga a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam saboda bai taba gani annabi sallallahu alaihi wasallam ya bata rai a kansa kamar wannan lokaci sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to a tara jama'a sai aka tara jama'a masallaci kuma qama sai ya tafi yayi khutba fa khataba ثم قال cikin khutban sai yace innama ahlaka alladhina min qablikum lalle yana daga cikin abin da ya hallaka al'ummun da suka riga ku al'ummun da yana daga cikin abin da ya hallaka su annahum ya kasance su innan idan taraka fihim ash-sharif tarakuhu idan mai gata mai daraja shi al-sharif ke mai gata mai daraja yayi sata to sai ya ce masa to rangama masa idan dan gida ne dan wane da wane ne to za a titilce shi to wannan ya hallaka al'ummun da suka riga ku can wa idza sarqa fihi mudha'if aqamu alayhi alhaq idan kuma wani mutum ne miskini yayi laifi ba shi da gata ba shi wannan to zaka ji an zartar masa da hukunci to zaka ji za a sanar ma ga baki ɗaya a faɗa cewa ai yau an yanke wa da hukunci yau an yi wa ne kaza duk wanda ka ji ana cewa an yi wa ne an yi wa ne in ka ka karanta galibi ba masu gata ba ne masu gata a nan kasa ba za ka ji ma lokacin da an kai su kotu ba balla ya musu hukunci ina ji kuka jin da kyau wanda shi na cikin abin da ya hallaka al'ummar da suka riga ku a can wanda yake da gata ana rufe masa asiri mara gata ana zartar masa da hukunci sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce wa aimullahi na rantsa da girman Allah shine wa aimullahi na rantsa da girman Allah law anna fatimata binta muhammadin صلى الله عليه وسلم سرقت لقطعت يدها أي مغانا يا كاري والله قال آتاتي فاطمة wanda ita ce a gabana wanda na fi son ta sama da kowa a duniyan nan inda ce ita ce ta yi wannan laifi na sata da yanke mun ta kai to tun da in ita ma ba za a barta ba to wani in na isa a barta ne ba yadda za a yi a barta a yi magana duk ya riga rufe kaga usama ai yanzu bai shiga ba bai ce ba sabo wai mun lalau an naka tarakta abu ya ji karfin sa ce ko da fatima ce wanda ta fi ka gata ta fi ka daraja a waje na inda ita ce kai mazan mata wannan balle wata daban wannan shine shari'a wannan shine hukunci da adalci shi yasa al'umma ta ji a cikin lumana ta ji a cikin kocin hankali an samu an bukasa musulunci ya samu yayi karfi irin al'umman mu na da ba Allah ya mana rahma wa fi riwayatin fa tadawwana wajhu rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa qala atashfa'u fi hadd min hududillah fa qala usama istaghfir li ya rasulullah usama da yaga haka ya ya annabin Allah ka yafe mun nayi kuskure فقال ثم امر بتلك المراه فقطعت يدها فقطعت يدها النبي صلى الله عليه وسلم ya bada umarni game da wannan baiwar Allah ta aka zartar mata da hukunci aka yanke mata wato hannunta kamar da shari'a ta musulunci ka tsara shi Allah ya rufe mana asiri Allah ya ba mu rahmata wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi na'am na'am ai shi da ɗazu na faɗa nake galibin al'adun sun shiga cikin abubuwan mu ai makabarta kuma akwai VIP na makaranta a makabarta aka ce sai kake VIP wato waje ne na manya a cikin makabarta ce wannan tsari wannan waje ba a kawo kowa kowa a sai aka wani lokacin ka zo ma in ba a kai kaje kan a kai kaje a kai kaje to wannan galibi duk tsari ne aka mu muka yi wa kanmu muka tsara shi ba tsari bane da shari'a ta tsara shi Allah sai maka na a ɗaya ne za a yi a bakon aikiya kuma ya za a haka wannan daga nan da ba wai duka gaba ki za a cire ta ba wannan ne to yau bara mu yi miras ba saboda kaga an fara tambayoyi lokaci zai zuba da mun ɗan daɗe kaɗan na'am ha ko kuna hudu a wajen baba na'am Islam. Ya fata. To in yayi haka ne ba mu matsala. Amma in kun ya kamata saboda kawai shi kani ne saboda yana so ya yi masa yake na bar maka wannan ba zai yi ba. To kaga in wannan ma bai yi ba to sauran ai ba za su yi ba. Na'am. ana su jira kada su wata wace da kawai shayi tafiya ne ita sallah ba jira kake wake da kayan kaji kai wake a cikin sallah Allah dai ya maka na ba sai abu da ranko ba shari'a abu da za ta yi maka shine ba za ta yi maka fara kama ka da laifin zunubi cewa kai ba ai shi bacci yana daga cikin abin da yake yake galaban mutum shi yasa da kana sanin da ke cewa idan kana addu'a ko kana sallaman kaji kana baki sai ke kabar addu'an ka kai baki kuma za a baka lada duk kana sanin ya hada cikin hadisi bai sai kana addu'a kana zikiri kana bacci kar kai wannan a garin kana cewa astaghfirullah ko kana neman rahama sai ka nemi azaba mutum ba zai sani ba kaji kana baki sai kai bacci ka saboda sai kana cikin sallah ka ji da ka baki ai sallah ma gaba ki da babu ita yi amma kuma baka da zunubi kawa ka tashi kawaye kai kuma sai ka sake sallan ka صلى الله على سيدنا محمد آمين يا رب آمين وكانت لها سنة سورة الله عليه